Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya في خير الخلق من زحزح القينا وما رزق أهل البود إذا أقرفوا المينا كذلك أمر الحق والبول ذاهق وأيكره في ميز القين والعينا فشوقي لعبد الله أحمد سيدي محمد المختار قد زاد حرينا بداء كنقد الجين فالعين ظاهر فنادك عين العين عبدانك الدينا ولكن ذاك الشوق غير مزعزه وعين دواء الشوق يا ديرتي عينا وشوقي إلى ذاك جنابي دواؤه حرام فلا نرجو شفاعا ولا حزنا سلوت عن البيد الحساني متارا جمالك عبد الله حسنا على حسنا صلاة وتسليم عليه مفرمدا مع الآل والأصحاب قرنا على قرنا فأبدل مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله منجوده الحسنى أبو البشر المبدال وعدم تحته بأولاده درا يلوذ به حينا وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به عينا فبرهم عبد الله بالهرم لاعز فلا يبتشي نابا وكيدا ولا هينا أرى أنني عبد المليك حقيقة فلا هز للأبيار في الكلب لا شينا وذلك فضل الله حتى شاكرا وفاضرا بحق الله بسهدا ولا لبنا على أحمد والآل والصاب دائما صلاة وتسليم تنفي لنا البينا حق قدره الدار العظيم صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar Maulana Shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu yau ɗaya ga watan Yuni miladiya 2008 wanda ya daidai da 27 ga Jumada Ula hijira 1429 domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin Malam Shehu Mansur Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نور بحياتي لخير الخلق من زاد البينا ومن زاد كذلك آل الهاج والبدل زائقوا كذلك أمر الهاج والبدل زائقوا فزوجي لعبد الله عمد سيدي محمد أبدا أن كان قد البين فالعين ظاهر فنبت بين العين أبدا لا ولكن ذاك الشوق غير مزاهر وعين دعوه الشوق وشوقي إلى ذاك الجناب دعوه حرام فلا نرجو شفاء ولا سلوت عن البيت لسان ما ترى صلاة وتسليم عليهم سرمدا فأبدال مبعوث من الله سيدي محمد عبد الله منجود حسنى أبو البشر المبدال آدم تاته أولادي ذرا وكلنا بين قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم بسم الله الرحمن الرحيم
da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma bi kana ma kana bi yakunu ma yakunu da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a alhamdulillah yan uwa ayi hakuri mun tashi da can baya muna wasiktu da rabbin jadali bil ladai wanda har na ce labudda saboda maganan wabil mustafa al-muktar ainul ma'arif za mu fassara jawharatul kamali har mun fara fassara mun zo ainul rahmatur rabbaniyya to kuma ikon Allah yau sai wani al'amari ya faɗo kuma wanda yake bayan da za a yi da shi gashi kuma ba zo da nufin hakan ba to shi ne sai nace to mu ci gaba da diwanin in mun zo juma'a mai zuwa mun zo lahadi mai zuwa ma ci gaba da fassarar jawhara din yanzu mu tada karatun mu ci gaba daga inda wato muka tsaya to inda muka tsaya nan shehu radiyallahu anhu yace harful hali
hayati sai ibrahim yace rayuwa ta ta duniya ko kuma rayuwa ta ta farko tun zaman da muka yi alamul arwahi zuwa rayuwar da na a cikin cikin babata da rayuwar da na yi sakkowa ta duniya da rayuwar da nake ciki cikin barzahi da rayuwar da zan yi alkiyama li khairil khalqi dukkan waɗannan na ba da su ga gajiyayyen halitta bi ma'ana can a can ni hadimin annabi ne a alim da arwaye a cikin babata ma ni hadimin annabi ne sannan a duniya ne hadimin annabi ne a cikin kabari ba ma ya faɗi ba ya ce idza wa in tahira al ubbad fi darsi hizbihim fa hizbi huyani fi sanal badr gariban in akabir al awliya ya kabari sun tashi wannan yana ruku'u wannan yana wane ne wannan yana karanta wurdai wannan yana ce wace da ka shigo kabari na zaka same ni a imauta cikin zatin annabi muhammad
man za za gaina sai ya ce wataƙila baka san annabin nan da nake imota cikin sansa ba har na ɗauki rayuwata duk na bashi sai ya ce man zahazahal gaina shi ne wanda ya raba ni da hijabi zahazaha ya kau da algaina hijabi gaini ma'anan gaini hijabi shi ne ma'anan gaini ko tsatsa ko duhu duk gaini ne
wa mazzaka kuma shi annabin nan da da nake so wanda na ɗauki rayuwa ta baki ɗaya na danka a hannunsa shi ne wanda ita ce ta alal butli ma'abota ɓata izzakraful maina lokacin da suka kawata ƙarya a cikin zukatan halitta ni annabi bai basu ba sai ita ce ta su wane ne ahlul butli su hudu ne sanin su kuma shine ilimin dariƙa shi yasa wanda ba cikin da'irar nuke ba bai rabuwa da fagamniya da hayaniya wannan hudun su ne shaidan nafsu hawa duniya kuma sanin ainihin adda ko takobi wanda za a ji a tsitsinke kawunansu shi ne ma'arifa ba wani abu rabuwa da waɗannan hudun su ake kira qawa'iul arba'ati duk mutum da kaga ya sadu da annabi har annabi ya mai magana ya iya ji har annabi ya bashi ya iya karba to ya rabu da waɗannan hudun in ba ka ban annabi ma magana ba za ka iya ji ba in suna nan kuma su ke hana jin maganan Allah Allah tabaraka wa ta'ala da'iman cikin magana yake tunda Allah halitta halitta sa bai taɓa yin shiru ba in ya hana a ji maganan Allah din waɗannan hudun da ba da haka da ka dinga jin maganan Allah cikin awaliminka alhissiyatu wal ma'nawiyyatu ko ta ina shi ne dalilin tafakkuri da kaga sufaye bayan Allah suna yi kaga mutum ya zauna ya yi ya shi abu shekaru shiru baya magana yana ta jin maganan Allah ne kuma yana ba Allah amsa
kazalika amrul haqqi to in baka sani ba haka lamarin gaskiya yake wal butlu ƙarya ko zahikun gaskiya ce kuma ƙararra ce wa ashkuruhu yau ce kai ina gode wa Allah fi maiziyar baina wal aina a cikin bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya da nayi don abun godiya ne ka iya gane wannan karya ce ka guje ta ka iya gane wannan gaskiya ce ka bi ta ba abin da ya kai wannan wato abun farin ciki shi ibrahim ya ce to ni na gode wa Allah cikin bambanta tsakanin gainu da aini na iya gane karya na iya gane gaskiya to shi ne fa shauki shi ibrahim ya ce tsananin kaunata لعبد الله zuwa ga hamilul ismil azimil azamil kayyirul akbarul makazunul masuni أحمد mafi godiyar halitta Allah سيدي shugaba na duniya da lahira bi ma'ana sayyidi wanda zai dinga aike ta alkiyama wanda wato in ya sa jubbatul siyadati mun faɗi cewa sayyidi duk wanda zai fassara sayyidi zai fassara shi ne amma zai fassaruwa ta daɗi sai ranar alkiyama za a yi da alkabbar da annabi zai sa a filin kiyama to nan ne za ka san waye sayyidi amma a duniya san baka san sayyidi ba dan abdullahi dan amina in wane ai duk ɗaya ne kai da shi kenan sai ran da za ka gan shi cikin kujera akan kujeran nan cikin koriyar kubba mala'iku na kawo gai- gaisuwa to ranar ne za ka san sayyidi eh shi ne ya annabi ke cewa ka bi ne mai da dan wuta koma aljanna sallallahu alaihi wasallam محمد sai Ibrahim ya ce abin yabo sama da ƙasa المختار shi ne abin zaɓin halitta Allah ba tare da an tilasta su ba dukkan halitta Allah annabi suka zaɓa sai da aka zo duniya kowa ya kafirci sai ƴan tsiraru me yasa kowa ya yarda da annabi sanda Allah ya yi mana tambaya ba wanda ya san amsa har annaba alastu bi rabbikum kowa ya shiru an sa annaba a gaba dan an san shi zai yi amsa annabi ya ce bala to shi kenan na kusa da shi sai suka amsa sai waɗanda suke kusa da su kuma suka amsa su ne wato annaba suka amsa waliyai suka amsa eh, siddiƙai shahidai salihai suka amsa to aka fara nisa sai munafukai ba su ne ake ba a can gaba ana bane anan ya ce bane sauran bayan Allah sun ce bane su kuma sai suka fara balo balo balo balo balo ya rasulullah sai zai yake cewa ba shi yasa a duniya ma balo balo suke billahi lazi ana bala yuzra balo ya hada Allah da wani abu ne to shi ne dalilin da yasa ga munafunci yayi kaka tutu a zuciyarsu ba sa iya kadaita Allah inda ya kamata ba sa iya ba annabi hakkin shi قد غينا to hakika ya kawar da raini tsatsa ga zuciyata annabi ya gusar da tsatsa gaba da zuciyata sallallahu alaihi wasallam ba tsatsa ko kadan a zuciyata in ji shi Ibrahim فدا عنك sai Ibrahim ce kai almajiri na kai ma ka hutar da kanka نقت البين ka bar yi wa ƙarya ado فالعين kaga gaskiya ظاهر a bayyana take فنقتك عين العين adon nan da kake so kai wa kwayar gaskiya yan dabaru da kake so kai da ciwa-ciwa da kake so kai wa kwayar gaskiya
أبدالك ko kuma wato gaskiya da ta bayyana kake so kai mata almundana kake so ka sa albush a ciki أبدالك الجنا shi ke bayyana maka da hijabi shi sa kullum kake baya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gabas kana yamma da gaskiya ta bayyana maka baka yadda da ita kullum ga gaskiya a gaban ka annabi Muhammad to amma kuma kai kana ta- kana bin shedan shi yasa a cikin kafin libas sai Ibrahim ya ce ku ji tsoro sanda za ku fara karatu ku ce a'udhu billahi to ku ji tsoro akwai abin da ake so ku gane a wurin kar mutum ya ce a'udhu bi shaydani min Allah mutum ya ce yana neman tsari da shedan daga Allah abinda ake ana neman tsari da da- da Allah daga sharrin shedan to amma sai ga mutum kuma ya zo yana neman tsari da shedan kar Allah ya rabe shi mu muna neman tsari da Allah kar shedan ya rabe mu kai sai ka zo kana neman tsari da Allah kana neman tsari da shedan kada Allah ya zo ya kusa da kai to a'udhu billahi wannan kuskure ne babba mhm ولكن ذاك الشوكة sai Ibrahim ya ce sai dai cewa in wannan kauna da nake wa sayyidul wujudi غير مزعزعين ai ba ta da ranar gushewa ba abu bane mai gushewa وأين دواء الشوك Shin cikin wai ina ma maganin cutar kaunar manzon Allah nan da take cikin zuciyata يا جيرتي ya ku makwabtana أين wai ina maganin yake ni na ne ma ban samu ba in kuna da shi ku kawo وشوكي sai ce to na san ba ku da jirabi bari in gaya muku yanda abin yake mashauki kun ga tsananin kaunata إلى ذاك الجناب zuwa ga ainihin wannan bangaren da yake muƙabala da kam- wato bangarori biyar na Allah tabaraka ta'ala shine aljanabi wanda nafsunsa take kusa da nasutin Allah zuciyar kalbinsa take kusa da malakutin Allah hankalin sai ke kusa da jabarutin Allah ruhin sai ke kusa da lahutin Allah asirin sai ke kusa da hahutun Allah shi kadai ke ijin Allah sai dai a ci shi to kaga tsananin kauna ta ga wannan bangaren dawahu shan maganinsa haramun to ni haramun ne a wurina in sha maganin cuta ta kaunar annabi ai haramun ne wannan fala narju shifan kai ba ma neman waraka daga cutar kaunar manzo Allah wala hazna kai ko sassauci ma ba masu wai mu ji mun dan samu lafiya ba masu mun fi so kullum mu ji naman mu yana zagonyewa hanta na faffashewa kullum haka muke so mu ji. to kuma irin wannan soyayyar ita ce da wahala ita wannan soyayyar aiki ne sosai Allah ya ba mu ita
salautu sai ki na warke anil didil hisani daga cutar kaunar fararen kyawawan yan mata mata'ara sirrin da na ga jamalaka kyawun fuskar ka ya rasulullahi tun daga nan nan na gane ashe mata duk hayaniya ce rudu ne kai kasarabin biki atin ya su zaman ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wajada Allah sirran da na ga annabi ka san ku tun daga lokacin da shi ya ga annabi in baɗi tun a tanziyatul makashi ya ga annabi billahi allazi dukan ziyatin aw kuntu qabla ta'arufin taharraka min sirri ma kana sakina da zaka badat tashkitu min nahi sirrihi wa qullitu min zaka zamani sirran da Allah tabaraka ta'ala ce kuntu kanzan mafiyan lam uraf fa ahbabtu shawce tun daga fa ahbabtu nake ana cewa fa ahbabtu sai gani tun daga nan na fara wa annabi salati to sai da ka hada kanka da ni wala
abdullahi bawan Allah na farko husnan ala hasna wanda shi ne kyau a bisa kyau annabi shi ne kyau a kan kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abun malam ba a magana wanda shi yake cewa wa abyadu yastasqal gamamu bi wajhihi yana maimaita magana sayyidina Abu Dalib wa abyadu yastasqal gamamu bi wajhihi kimalul yatama ismatul lil arani in annabi ya kalli girgije in suka haɗa ido da fuska annabi saboda kyan fuska annabi da farinta sai girgije shi kenan sai ya ɗauki abin nan sai sai sai- sai hadari ya haɗu to shi kenan sai ya- sai ai ai sama kuka take in kaga ana ruwa tsabar kauna fuska annabi take Eh, eh, sai- ba a yi ruwa sai sama ta kalli fuska annabi sannan sai ta ɗau hadari to sai ta fara zubar da ruwa eh tana kuka mu ko muna munna za a yi shuka Mhm.
salatun Salatun Allah wa taslimun da gaisuwar Ubangiji alaihi su tabbata bisa ma'aikin Allah musarmadan wannan salati da taslimi musarmadan fitar tun daga duniya har lahira har gaban lahira har gaban gaban lahira Mm.
ma'al ali tare da alayensa sharifai Allah kai wa annabi salati ka hada da yan gidansa wal ashabi da kuma sahabbansa karnan ala karna kai ta yin salati karni bayan karni duk shekara ɗari ka maimaita in ka dinga yi ubangiji da karni shekara ɗari ta ƙare to ka sake yin sabo kai ta yi har duniya ta tashi har a je kiyama har gaban alkiyama Mhm.
fa abdul mabutin shi ya ce ka ga mafificin abin aikowa min allah daga Allah sayyidi shugabana muhammadu abin yabo sama da ƙasa abdullahi hamilul ismul azimul azimul kabirul akbarul makazunul masuni manjuduhu wanda daga cikin baiwarsa da kyautarsa alhusna aka samu tauhidi ina masu cewa sun kadaita Allah su ba ruwansu da annabi sai Ibrahim ce to kadaita Allah ma baiwa ne annabi ne baya ba dan annabi ba da ba kadaita Allah ba da duk gunki zan bauta wallahi har malamin mu da rage gari da bayyana wallahi duk gunki za a bauta in ba dan annabi ba kaga mutum da kwarjinin sa ya sa gunki a gabe na kuka to amma annabi shi ya zo ya gyara rayuwar kowa wa kuntu ba ala shafa wafaratin minan nar fa an kaza kun minha to shi ne shi ya ce to min judihi husna daga baiwarsa ne aka samu wannan kuma daga baiwarsa ne aka samu duk abin da aka samu ana iya kiran aljanna ma husna lillazina ahsanul husna wa ziyada to duk dai abin da ka san abin amma dai hakikarin fasararsa tauhidi kada ta Allah daga baiwa annabi aka same shi
abul bashari abul bashari manzala shine baban yan adam wato abul bashir kaga uban yan adam annabi adamu al-mibdalu abin tirita akan mala'iku adam shine annabi adamu tatahu shi ma a ƙarƙashin annabi muhammadu yake in baka sani ba bi auladihi da shi da ƴaƴansa su annabi shisu su annabi idrisu su annabi nuhu su annabi ibrahimu su annabi musa su annabi isa duk suna ƙarƙashin annabi muhammadu tsoron baki ɗayan su ba rage ma kowa ba yaluzu bihi sun fashe ne da manzon Allah kina shekaru masu yawa tsawon shekaru duk da annabi suka fake suke ta nuna mu'jizoji an ɗauka nasu ne ashe duk kayan aro ne Mm.
وكل نادي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله يا قلبي أين ببرام عبد الله يدلك إلى رزق لا يستعجي نبا وكيدا ولا أين أرى أن لعبد الملك حقيقة الأعزاء الأغيار في القلب ذاكرنا وذلك فضل الله عدست شاكرا وغرا بحق الله بسويا ولا دنا على ماد ولا لوسعد دائما صلاة وتسليم تنفيلا وكل نبي
Ibrahim ya ce kaga kowane annabi dukkan annabawa قال نفسي ranar alkiyama zai dinga cewa kaina na sani ku ku da nuri kaina na sani me ya ku da ni ne aina ma na san ku
يقول رسول الله amma masoyin nan nawa da nake ta dimuwa cikin sa ma'aikin Allah وأمتي shi ko zai dinga cewa al'ummata ina al'ummata al'ummata annabi yana tashi daga kabarin sa ma abin da zai fara tambaya ki ummati ummati wanda zai nemi ceton wani da wanda yake neman ceton kansa kai ka san ba dai wani eh wanda ya sha da kyar da wanda yake ina suwa ne kai ina ina suwa ne ku zo ina suwa ne da wanda ya nemi mafaka da kyar ya sha ai kai ka san ba dai wani su ma kansu annabawan shi zai fara ceton ceton su sai ya je gaban Allah ya yi sujada ya tsarkace zatin Allah da wannan alkabbar da na faɗi ita da yake kira jubbatul siyadati tarbiyya din da ake duk a san wannan wato alkabbar da annabi zai sa a filin kiyama saboda in an je karye wahalar gani eh in baka san sunan alkabbar ba ma zai ga ana an je ana ta wahala eh zai kai ta haɗuwa da Abu Jahil kuma a'udhu billahi to saboda ka ga har kai kokari ka san abun tun daga nan eh mana to kaga mutum ya haɗu da fir'auna a cikin tsawa ko ina magana ai ba ba daɗi ai ko warjin fir'auna kai yanzu ai haka ne kira tashi wanda yake shugaban shedan har shedan ma ya sallama masa wata rana shedan ya zo ziyara wurin fir'auna sai mai irin gaisuwar sarakuna din ya ce ranka ya daɗe sai fir'auna ya ce a wane ni a ranka ya daɗe ne sai ta ranka ya daɗe ta ba kai bane shugaban mu ai duk shedan ne mu je kai kake koya mana sai shi ɗaya ta ai kai yanzu na yaye ka baka cikin yayana ni ma yanzu wurin ka nake neman madadi Firawun ya ce ya aka ya ce to ai ni bi shedanci na tun da na fara shedanci har yau ban taɓa cewa ni Allah ba amma kai ka ce iddi ala rabbukum al'ala ya ce Imran ka san ran da ka faɗi wannan maganar wallahi sai da na gudu bayan duniya na ɓoye ya ce to to irin wannan a ce a haɗa ka da shi ai Allah kiyaye to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ranar alkiyama kowane annabi zai dinga cewa kaina kaina kaina na sani amma annabi Muhammad zai dinga cewa ina al'ummata ina kuke ina kuke أكرم به sai Ibrahim ce kai ka girmama annabi Muhammadu أين a matsayinsa na shugaban halitta aina ai asayi wanda shi kaɗai ne zai iya zuwa gaban Allah a ranar har mala'iku ba za su iya sai ka san irin fushin da Allah ya ranar alkiyama fa Allah kansa ma sai alƙalami ma sai da aka nemo shi kama fara hisabi dan kowa ya san rai ya ɓaci ka san idan rai ya ɓaci in kana so kai hukunci ka fara da manya to ƙanana kuma sai dai su ma ta wani wani za a yi faɗa da shi kamun ku faɗa sai ya nemi blog sai je tura kan shi fasa sai ta to kaga kamun ya ƙara so dole ka bauri to shi ne Allah da wani kuta na kama ba da hisabi don a san ranar ba da sai a ce ina alƙalami a zo da shi mala'ikun zo da alƙalami Allah ce kai alƙalami ina ilimin da na zuba a cikin nan da nan sai alƙalami ya haurawa sai ya haura hankalin sai tashi ce a ubangiji ilimin da ka zo na zuba su a cikin lauhul mahfuz sai Allah ta washe da ka sai hankalin alƙalami ya ƙara tashi sai annabi Muhammad ya taso sai ya zo kusa da shi to tsayuwar da annabi zai kusa da alƙalami shi ne zai daina wannan makarkita sai annabi ya ce ni ne shi da shi a wani sai Allah ya ce kai ne shi da shi masu na ce bai ce to shi kenan ta tafi abin kamar su na shi ne la yin tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha to sai a ce a zo da lauhu shi ma lauhu a mai tsaya ce kai ina ilimin da muka sa aka zuwa a cikin lauhu ya ce ai ya ubangiji ilimin nan baki ɗaya na zuba su a cikin zuciyar Isra'ilu a mai tsawa waye shi da kaɗan da nan ya hau mai karkata sai annabi ya taso shi ni ne shi da su masoyi na kai yaushe da kai to shi ce nan je ka masoyi na shi dai to sai a ce a zo da ina israfilu shi ma a zo da shi to haka za a yi ta ya har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada gaban Allah ya tsarkace Allah tabaraka wa ta'ala da waɗansu irin godiya da ya ce ranar alkiyama ne za a yi mai tagallin godiya a duniya da shi Ibrahim ya ce ran da za a yi wa annabi tajallin godiya ranar za a yi mun tajallin yabo ni annabi zai tashi je gaban Allah ya sujjada yana yana yana wa Allah tabaraka wa ta'ala kirari yana tsarkake zatin Allah yana godiya ya ce to annabi yana miƙewa bayan an bashi to ba wanda za a gani bayan sa sai ni ina yaban shi ni ma yaban da zan masa ba irin wannan samfur din bane ba irin wannan bane eh yaban na musamman ne za a yi shi
fa barhamu sai Ibrahim ce kaga wannan bawa mai suna Barhama abdullahi shi ma ya zama hamilul ismul azimul azamul kabirul akbarul makazunul masuni ayi mun khalifatullah fi ardi wa sama'ihi
bil hikmi da kwarjallan annabi Muhammadu
la'izun ya faci da bargon annabi Muhammadu wannan bawan da kake gani mai suna Barhama ya fake da bargon annabi Muhammadu fala yaktashi naban to saboda haka ne bai jin tsoron tika daga bakin duk wani maye wa kaidan bai jin tsoron makilcin kowane irin aljani wala haina kuma bai tsoron halaka daga kowane irin dan adam bai tsoron tika daga bakin duk wani maye bai tsoron makilcin kowane irin aljani bai tsoron halaka daga kowane irin dan adam
ara Yaura ce na gani kuma na tabbatar annani cewa ni din nan da kake gani a hoto kana rena kana gani na kamar sauran waliyai iri iri har kana tunani ma kana da kokarin da zaka iya haɗa kafa to wato ka ga yanzu an ce mutum bawa bawan sarki ne yanzu ko ne irin tarwa ke ba bawa za a rika nemo ba ana sashen to in baka san ni ba ranar alkiyama ran da za a zo a yi wannan to ni ma bawan Allah ne ina daga cikin waɗanda za a sa su hidima filin mashi eh a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza to ka ga ko ka ki ni ka yi abuwa in muka haɗa ido da kai ranar gashi mu ke aiki ya kake tunani ka shiga uku saboda haka to ba tun kamun a je koina hakikatan kuma wallahi tallahi haka abin yake shine ma'anar hakikatan ara annani abdul maliki hakikatan na gani kuma na tabbatar cewa ni ne bawan mamallakin filin alkiyama wanda zai kai wuce kai aljanna eh wato wanda zai sa yan wuta a wuta ya sa yan aljanna a aljanna to ina daga cikin waɗanda suke ja a kai wuta suke ja a kai aljanna saboda haka karka yadda ka ki shi yasa yake cewa lan yuhibbu ni wa lan yarani fi jannatil khuldi bila buhtani kaga magana ta mutu kaga to saboda haka haka ne fala hazza lil akyari shi wani ce fala hazza babu wani rabo lil a ga ya riga duk abin da ake kira wani Allah duk abin da ba Allah ba bai da rabo fil qalbi a cikin zuciyata in dai abu ba Allah ba to bai da haddi a cikin zuciyata la shaina domin babu aibi ko ɗaya tare da ni la shaina babu aibi ko ɗaya tare da ni tsarkakakke ne ni min al azal ila al abadi
wa zalika fadlullahi yau ce wannan ba dabara na bane kar ka dauka wani al'amari ne daban ko wani abubuwa na yi ko wani aiki na yi shi ya ce wa zalika fadlullah wannan falalan Allah ne haddastu nake ba ku labari shakiran ina mai godiya ga Allah wa amma bi ni'imata rabbika fa haddith inda a ce wannan magana za ta yi tashi to da manya ne za su tashe ta idan ka ga babba ya rubuta abu manya sun gani kowa ya shu to ja ba so da ka in shi ya faɗi irin wannan maganan wanda ba kowa bai magana ba ma damuwa eh wanda suka isa sun gani sun yadda sun sunkuya to so da ka wanda bai isa ba in yayi magana ba abun damuwa ba abin hakan shazali yana cewa in dai mutum malami ne a zamani na koya yake ko yana karatu a lauhul mahfuz na fi karfin shi wallahi in muka haɗu da shi na da kai wallahi sai kai ka amma jahili ko ya fi karfi na aisha a garin Allah ya ka fi karfin malamai jahilai yace malami in ya isa malami da akwai abubuwan da an gaya mai to ya san an fi karfin shi amma jahili za ka yi ta bayani har makogoran ka ba zai gane ba ba zai gane ba to ya dole abu karfi to shi ne ma
wa fakran dakin shi Ibrahim ya ce kuma ni ina yin alfahari da gaskiya ne la bi soda ba da kudubaniya ba wa la lubna ko ba da gausiya ba kar mutum ya dauka ai saboda ni kudubi ne ko saboda ni gausi ne shi yasa kawai nake faffadin maganganun da na ga dama a'a shi wace ina alfahari ne da gaskiya Allah kawai abar zatin Allah da na kadaita to da shi nake alfahari la bi suda ba da duniya ba wala lugna ko ba da lahira ba ba na alfahari da makami ko kurbaniya ta ko ko ko ko jami'iyya ta duk ba da wannan bane Mhm.
salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala ahmadin su tabbata basa mafi godiyar halitta Allah ga Allah wal ali da alayensa sharifai wa sahabi
دويت داريت الكون بالمزدى فالكنجي من زن الله ماليا للدار مصيبة إنني ليهوذ محب المصطفى ما يرومه إذا الكنز إله شكور واسع متفضل إذ متين غني وكافي عبده يجلك لا من وسفي العينا كذلك أوصف العليل لأنه فمنه استاجرت الدار هبا وقديما لي ولا دلاني قدر القدور وقدوه نفعني الأسرار دعوى سقلي بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والتالي بنظرة تأتي لنا بالزهر آه. da sunan Allah mai rama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai da ya haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai ke da bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalalul ikrami
harfi ta'i Ibrahim ya ce harafi na biyayyar Allah.
tawaitu
Shehu ya ce na nannaɗe tariqal qawmi
dukkan hanyoyin ɗarikun sufaye baki ɗaya. Da yadda ka an ce ƙaumu ana nufi sufaye. in dai a littattafai ne kake duba ka an ce kana ba'dul qaumi sashen mutanen haka suke kiran kansu sun ce mutanen sun ce wato ma'ana zababbun mutane su ake cewa qaumu to shi Ibrahim ya ce na nannaɗe dukkan ɗariƙun su baye baki ɗaya kar ka ganna a cikin ɗariƙar tijaniya baki ɗaya ɗariƙun sufaye na nan da su dama menene ɗariƙa hanyar saduwa da Allah shi ne kurum da shi yasa ka shiga ɗariƙa baka sadu da Allah ba baka shiga ba saduwa da Allah shi ne tabarkin sufaye baki ɗaya shi yasa baki ɗaya ilimin su ke karewa cikin zatin Allah kawai sau da shi suke nema ala kulli halin to shi da Ibrahim ya ce dukkan ɗariƙu tun daga ɗariƙar farko alawiya usmaniya umariya bakariya kalandariya junaidiya bustaniya shaibaniya rufa'iya dasuƙiya kadiriya gazaliya waisiya buyuniya dukkan ɗariƙun nan guda ɗari uku da talatin da uku shi ibrahim ya ce na nan na su to bayan waɗannan kuma akwai wasu ɗariƙun su kuma adadin numfashin halitta ne su wannan ko mutum da shiga ɗariƙa ba zai iya saduwa da allah ta nan wurin amma suna da wahalar ganewa shi yasa ake bin wacce aka sani ba wai wajibi bane sai bawa yayi ɗariƙa zai sadu da allah amma saduwa da Allah ina sana na sadu to sai an shiga dariƙa na sadu da shi kuma ala basiratin na sadu da shi dan saduwa da Allah har kaburi zai sadu da shi in ya mutu saduwa da Allah ko baka yi dariƙa ba ko kaburi in ya mutu zai sadu da Allah shi yasa annabi ya ce mutu qabla an tamutu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku mutu tun kafin ku mutu ku yi kanku hisabi kamun ai muku in ba haka ba duk za ku zama duk ɗaya da kowa ma kowa zai san da Allah tabaraka ta'ala to shi Ibrahim ce waɗannan hanyoyi duk da ka sani ana ji a sada Allah kuma hanyoyin nan na ɗariƙun sufayen nan fa wato sun kasu daban-daban ne fa akwai cikin ɗariƙo kinna akwai ɗariƙar halwatiya wacce ce in ka shige ta to daiman cikin alola za ka kasance in alola ka taurare dole ka sace ba za ka taɓa zama haka ba alola ba akwai ɗariƙar da ba za ka taɓa duk magana ɗaya sai ka ambaci Allah kamun kai ta biyu in ka shige gaba ɗaya cikin ambatan Allah kake to akwai ɗariƙar da duk kwana uku in kai kwana kana bacci kwana uku to kwana ɗaya za ka ba Allah wannan kwana in ka shiga ba za ka yi bacci ba duk bayan kwana uku to haka za ka yin daga gaddari haka za ka ga rana za ka zauna kai ta ambatan Allah to kuma akwai ɗariƙun da zaka ga wasu abubuwa ana barin su wasu abubuwa da sauransu dai akwai waɗanda za ka ga yawan istighfari ne wani kuma yawan la ilaha illallah akwai ɗariƙar da ba ma la ilaha illallah ba ismul fardi Allah ko da yaushe akwai ɗariƙar da za ka suna tihi akwai wanda ce ah ah ah akwai wanda suke u u u akwai wanda suke hu to waɗannan duk shi Ibrahim ya nannaɗe su duk abin da ka san za a shiga wata ɗariƙa a bi a yi aikin a da Allah to shi ne ɗawaitu ɗariƙar ƙaumi na nan da dukkan hanyoyin sufaye baki da to watakila mai saurari ce ah to ya aka yi haka bayan ga suwa na ga suwa na ga suwa na ga suwa na amma shehu zai ce shi wannan aiki to bar mu ji shehu amsa bil mustafa shehu rami ce ba dabara na bane ba wayau na bane bil mustafa na nan naje ai to dama dariƙun duk ba cikin al mustafa suke ba to shi kenan ni ban da wani gida sai cikin sa cikin sa nake kwana cikin sa nake yini cikin sa nake komai to wannan karewar da nayi cikin sa sai ya zama dukkan dariƙun sun dawo hannuna shi yasa tun da shi Ibrahim ya bayyana to babu wani mahaluki da zai je ya halwa koyi wani aiki ya sa da Allah ba ta hanyar shi ba wasu habibillahi lufaji wasliya saduwa da zatin ma'aikin Allah a yau sai an sadu da ni to gurgudan fana'in bawa cikin shi Ibrahim gurgudan sanin sa gurgudan fana'i cikin Annabi Muhammad kuma gurgudan sanin sa gurgudan yanda bawa ya kare cikin shi gurgudan yanda ya kare cikin Annabi gurgudan yanda ya san shi gurgudan yanda ya san Annabi gurgudan sanin Allah gurgudan gurgudan sanin Annabi gurgudan sanin Allah gwargwadon karewa cikin annabi gwargwadon karewa cikin Allah shi yasa annabi wata ran sayyidina Abubakar ya tawo ya ce wanda yake so ido mu matacce yana tafiya akan ƙasa ya kalli wannan mai zuwa sayyidina Abubakar saboda yayi fana'i cikin annabi to saboda haka shine ma'ana
alkanzi
shi Ibrahim ya ce na nan na ɗaya ɗari kun su bayan baki ɗaya da soyayyar da nake wa almustaba da fana'i na cikin shi da karewar da nayi cikin shi alkalzi wanda shine taskata duk abin da nake nema a duniya ko a lahira cikin annabi Muhammadu nake dauko abu shi yasa shi Ibrahim bai san babu ba kuma babu a gidan shi babu babu a gidan shi duk abin da ake saboda annabi baya karewa annabi taska Allah ce shi kuma Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ma inda kun yanfado ma inda Allah ya baki to abin da yake wurin ku bai kariya ne amma abin da yake wurin Allah wanzaje ne to annabi shine a wurin Allah annabi shine kayan Allah baki daya don abin da bawa yake nema to in ya samu annabi shi kenan ya samu komai shi yasa shi wurin ce man nala sirral mustafa aksara sulta duk wanda sirrin annabi ina she shi za ga yayi shiru yayi gum tarahun sukutan wani makamin bishiya za ga sun shiru amma makamin suna tona musu asiri shi na Allah koye shiru koye magana duk ɗaya ne in ya ƙi magana ma makamin da ya kai zai tona mai asiri dan da an gan shi an san wannan daban ne ko haccen baya boyuwa to shi ne dalili ya shi wace to alkanzi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine taskata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi duk abin da nayi
wata
shi Ibrahim ya ce kaga tsarkin Allah nan da ake ce da shi ɗaha amini shi ne amintacce na da shi nake yin asiri da shi nake ganawa banda wanda na amincewa in ba shi ba fahawali to so da haka sai manzo Allah ya kasance gare ni muklidin fauzi shi ne mai dawwamar da rabauta ta wato duk raban da ba za a yi samu wata ran za a iya neman raban a rasa ana yin haka za a ga wani ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya yi kuɗi wata ran sai ya dawo ya zama talaka za ka ga mutum yana sarauta ta nan zai ga kuma an sauke shi ga sunan shugabannin ƙasa duk muna ganin su haka gwamnoni haka sauran masu mulkin ƙasa za kuma duk abin da ka samu in ba Allah ba to wannan abin bautar na babu shi ko menene abu shi yasa shi Ibrahim yake maimaita maganan ibnu Adaillahi al-Adami mai hikam ina sha ilahi ma za waje da man faƙadaka ma za waje da man faƙadaka ma za faƙa da man waje daga ilahi man wajadaka wajada kulli shay'in wa man faqadaka faqada kulli shay'in shi ya ce wai ubangiji na wanda ya same ka ne ya rasa wanda ya rasa ta me ya samu shi ya ce ubangiji na wanda ya same ka ya samu komai wanda ya rasa ka ya rasa komai to shi ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na samu saboda haka duk rabon da Allah ya bani annabi yana dawamar da ita duk abin da ka san ina da shi shekaru masu yawa to kar ka tambaye ni abin nan sai dai ka duba kawai karin abu abin ci gaba yake baya baya yana daga alamar tambarin bawa na Allah ne duk abin da ya samu na haske to sai dai abin ya ci gaba abin bai koma baya har abada na Allah bai samun abu ya rasa in ya samu abin to abin zai ta girma zai ta girma zai ta girma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan annabi ne ke daɗa abin to haka abin sai ya yi cika ko ina ya abu to shi ne shi ne ce to fa hawali mukhlibun fawzi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke rab dawwamar da rabauta duk rabon da na samu a wurin Allah annabi nake dan ka shi yasa ma har farkon karatun mun muka faɗi cewa duk sakan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azashi Ibrahim wato hula ta daraja da makami kuma duk sakan sun shehu ya sauci ya dora ma wani ba ta dora masa hula a ka ta ta zauna a kansa ba da an ba shi sai dora ma wani wanda ya kowa kusa da shi sai a dora mai da an sake dora masa wanda ta ya kowa kusa da shi sai a dora masa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya dai shi ce ya rasulullahi ni ba a taba bani ba ma ba wai ba bani ba ni ba a taba bani ba annabi ya ce ya to duk abubuwan da ake baka din nan yace ai wani ne ake ba ba ni ba sai ta to ya yace ni zatin ka nake ada hababtuhu wa ta'arani kuntuhu wa rabbi lam yakhluq makanan wala waqata fa'ini wa ainu yawma ainu muhammadi to shine kyautar da shi ya samu shi ba wani abu ya samu ba a cikin gwamnatin Allah illa Muhammadu Rasulullah waliyai sun samu makamai wani ya zama gausi wani ya zama kudiji wani ya zama fardi wani ya zama jami'i wani yana cikin nukaba'u wani abdalu wani nukaba'u wani mafatihul kuruzi wani rijalul gaibi wani rijalul alamul amfasi wani rijalul tatil askari wani gasunan gasunan gasunan amma shehu muhammadu rasulullahi azahu muntahahu shi za ina ishara da makamin sai yana cewa wai a أتعرف من هذاه شمس بهاه أهذا الورى فالعين منه بهاه فلم يك غيرا فانت غيرا وإنما توهد توهمت تعدادا وليس سواه
amani
shehu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare ni ya kiyaye ni an daril musii daga mummunan zamani ni ban san mummunan zamani ba jama'a ta kuma ba san lalacewa ba har abada in mutum ya dini na Allah da shi ko saboda mummunan zamani Allah ya tsare ni daga mummunan zamani kuma ya kiyaye ni lalacewar zamani duk mutumin da yi ta'alluki da ni to shi kenan nagarta za ta lullube shi in ko ba nawa bane to dama za ka gani zai aikata abin da zai tabbatar ba nawa bane shi wannan ka'ida ne amma in mutum ya ta'alluki da ni zahiran wa batinan to babu tsiya tare da shi babu kazanta kuma tare da shi amma in ba nawa bane to dama zai kama gabansa.
wa innani Domin cewa ni ɗin nan da kake gani, ala asman alhadi ina basa sunnar alhadi mai shiryar da halitta Muhammadu Rasulullah. Ban taɓa saba wa sunnar annabi ba daidai da cibtar ido, ina kan sunnar annabi ne. Shi ne dalili.
allazi allahu la yukhzi Wannan da Allah baya kunyatar da shi yau mala'iku zillahu nabiyya. Shi ne Allah zillahu la yukhzi. wannan da Allah baya kunyatar da shi ni innan da kake gani Allah baya kunyatar da ni kuma wanda ya yi ta'alluki da ni Allah ba zai kunyatar da shi ba saboda haka shi ne dalilin da yasa an za ka rike shi rike shi hannu biyu biyu ka sa hakuri ka cije ka tace da kafa ko duk abin da zai ratso domin ya raba ka da wannan to sai da karfin ka ya kare in za ka iya ka raunata shi ka raunata shi in za ka iya in ma kashe shi za ka iya kashe shi ko ka ci gaba da hudodinka
muhibbul mustafa ibrahim ya ce masoyin abin zabin allah yahuzu yana tattaro yana taro ma ya gumuhu abin da yake nema duniya da lahira duk mutum da yake son almustafa annabi muhammadu to zai tattaro abin da yake nema a duniya ko a lahira sai dai idan ya ƙi ya tsaya ba annabi din in kana bin annabi kana son shi kana hidima gare shi kar ka taɓa sauraron duniya da kanta za ta kawo kanta Allah ne zai turo ta dole ko ba ta so Allah sai ya turo ta kuma in ta zo a wulaƙance za ka ga an zo ga sai a ajiye ma miliyan ɗari ka doce su da kafa kawai ka tura mu mun ga maulan mu shi abu fatiya radiyallahu ta'ala anhu za ka zo ka kawo hadiya mai kaurin gaske wacce kake gani ta ya kai kuɗi sai dan karamin yaro ya shigo a gaban ka sai a tura kuɗin da kafa a ce dauka ka kai wa mamanka saboda tarbiyyar da shi Ibrahim ya yi musu to haka abin yake amma in ka fuskanci duniya to shi kenan duniya ta faɗi ta ce duk mutumin da ya neme ni to zan kashe shi idan kuma ya guje ni zan bi shi sai dai in ban riske shi ba in na bi shi ma kashe shi zan to amma in ka koma wurin Allah to ka fi karfin kana zaune a fadan Allah za a yi mata tsace ina duniya da ne zo durkusa gaban wannan sai yanda ka yi da ita ko ba za ta cuce ka ba ba za ta cuce ka ba haka za ka yi ta yanda ka ga dama da ita amma matuƙar ka tsaya kuma gashi shehu ka same shi kuma gashi ya nuna maka annabi amma ka je kana waiwaye kana neman wani abu na duniya ko wani abu na hayaniyan mutanen duniya to shikenan sai annabin sai ya bace maka kuma duniyar ba ta samu ba sai dai kai ta bijiriye kawai kai ta wahala gashi an sama maka sauki za ka ci abinci hankalinka kwanci ka sa sira hankalinka kwance ka kwanta inda kake so hankalinka kwance duk baka yadda ba kana harin wani abin da baka gani ba
wala ta tarabbas sai Ibrahim ya ce karka saurari karyatawar zamani karka yi zaman dirshan shine wala ta tarabbas
raiba darin wato kai karka yi zaman dirshan kana sauraron karyatawar zamani kafin zamani wato akwai wani akwai labarai irin na rudu da zamani zamani zai zauna idan ga baka labarai na cewa ka ga in baka yi dabara ba ba in baka yi tattali ba kaza zai faru in baka yi tattali ba wallahi kaza kaza kaza shi wala ne ce karka wala ta tarabbas rai badare karka saurari wato karyatawar zamani ya ce maka wai ai banki kaza zai karye banki kaza zai karye in kana ajiya wuri kaza zai karye ka yi dabara iri kaza shi ibrahim ya ce karka kuskura ka saurari karyatawar zamani gizar kanzi ka ce ba za ka yi ajiya a cikin wannan bankin nawa ba shine annabi fatkata kowane banki in zamani ya ce maka wai zai karye ko zai rushe ko zai menene to ka dai ji shi amma banda annabi muhammadu wannan tafkatawa ba ta karewa har abada daima cikin ci gaba ake in har kana ajiya cikin annabi Muhammadu to ka kwanta hankalinka kwance kuma shi bankin annabi Muhammadu ba wai kuɗi kawai ake kaiwa ba in kai fara ajiya cikin bankin annabi Muhammadu za ka kai kanka farko dan kanka ma ake fara nema tukun ba kuɗinka ba sai na umar lokacin da zai ajiya ba ya ajiya abubuwa ba bai aje kanshi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har yanzu dai baka cika mumini ba sai da ibada kansa sannan ne aka tabbatar da shi to saboda haka in zaka yi ajiya cikin annabi kanka zaka fara bayarwa in ka bada kanka sannan kuma duk abin da zaka bayar daga baya to yayi shehu sai da ya bada kanshi sannan ya bada komai na shi har mu nan sai da shehu ya bada mu duk muna cikin bankin annabi shi yasa babu abin da zai dame mu ilahun ubangiji mai dubun suna shakurun mai karban kankanin aiki da babban falala shine shakuru kai sallah raka biyu baka aljanna har abada ash-shakuru kenan kai karamin aiki kuma an baka aiki na har abada shakur kankanin aiki zaka yi sai a baka babban falala kai wasu sallolin ma basu baka ruwa zaka iya ma mutuwa ma ba ka taba karban komai naka ba don wallahi da yawa haka din haka yi mutum zai tashi tsirara daga barin aiki ranar alkiyama azumi ba a taba karba ba zakka ba a taba karba ba hajji ba a taba karba ba sallolin ka kaf ba a taba karba ba abinda za ka tsira da shi kaunar annabi kawai shi yasa ake so ka sa san annabi fiye da komai ka rike shi fiye da komai har aikin ma an kai ce hadiyatun minni ilayka rasulullah in san annabi ya sami gindin zama to kai ta dariya mala eh ko ina kai ta irin dariyar wawaye din kai ta yin irin saboda abin nema ya samu in dai san annabi ya sami gindin zama a zuciyar bawa to shi kenan bukata ta biya bukata ta biya amma in aka rasa san annabi kana takama da ibada za ka ji kunya ranar alkiyama dan irin abubuwan da za a tuhume ka a kansu kar mu manta da karatun nan da muka yi fa na sammai bakwai din nan wanda annabi ya gaya mana mala'ikun nan suna nan a zaune akwai mala'ikan gulma in kara gulma duk ibadan nan in kai ba za a karba ba malakul giba ce haka ake kiran shi in ibada ka tafi sama da ta je wuri zai ce a fakko da ita a jefe ka ba ruwan Allah da ibadan ka ka bauta kanka sai magulmaci ne kai sunan shi kenan malakul gibat shine mala'ikan sama ta daya shi ke gadin kofa sama ta biyu akwai mala'ika ana kiran shi malakul fakhr bil ibadati in kana alfahari da ibada kai kana jin kai wata tsiya ne ka kwana kana sallah ka waye gari kana kallon mutane banza ba su isa ba har kana tunani ma in ba dan mu ba da ba za a yi ruwa ba ai mu ne kaza to shi kenan to shi kenan in kai ibada tana zuwa bakin ƙofar sai zai zai zai dama mala'iku ke ɗauko ibadun mu shi ta gudu kamar hatsi za su tafi da ita to da sun jere ta wannan mala'ikan zai ce kai kai ku dakata ina za ku ce ai ibadar wane ne mai kokarin nan dan gidan wane sai mala'ikan ce ku kuka san shi da kokari ba abin da ya dame ni ku dunkule ku jefe shi da ita ubangiji ya ce kar in bari ibada ta wuce nan sama ta uku akwai mala'ika shi kuma ana kiran shi malakut takabburi alal nas mala'ikan da in kana mutane girman kai kana ji babanka wani attajiri ne ko babanka sarki ne ko kuma kana da wasu ilimai kana tafiya kamar kasa ba za ta dauke ka ba kana magana da kyar da kyar kana tattakurewa kai a dole mala to ko kuma ka tara wasu yan kuɗaɗe a banki ko kuma kana ji dai wasu abubuwa dai to shi kenan idan kai ibada in ta tafi wannan mala'ika zai yi wa mala'iku tsaci kai ina za ku ce ibada wani ne muke da ita ku dunkule ku jefe shi abota kan sa ba ruwan Allah da ibadar ku jefe shi da ita to sannan can sama ta hudu akwai mala'ika na kiran shi malakul ujubi mala'ikan jin kai ka san jin kai ya yi girman kai fa jin kai wani abu ne wani baki mummuna a dunkule a zuciyar bawa ba abin da zai warware shi in ba zikiri sai kana zikiri ya dinga rawarwa yana narkewa yana narkewa shi kenan sai zubi ya rubuta amma in ba zikiri ba sai dai ta ƙara girma jin kai kenan shi za ka ga mutum ya zikiri jikin shi amma dai can cikin zuciya ji yake shi wata tsiya ne wata tsiya ne shi to sannan gaba da shi akwai mala'ika ana kiran shi a malakul hasadi mala'ikan hasada in kana mutane hasada akan wani abu da Allah ya ba su to shi ma za a dunkule ibadata sannan akwai mala'ika a can gaba ana kiran shi malakun rahmati in ba ka jin tausayin mutane Allah ba ka abin da za ka taimaki mutane amma ba za ka yi ba Allah Allah kake ma ka ji an ce gidan makwabcinka ya kama da wuta ka yi dariya shagon abokin kasuwancinka ya kone saboda da kuna dan kafada da kafada da shi to yanzu shagon ya kone shi kenan ya dawo matsiyaci kai ta dariya ko kuma marayu sun zo sun faɗi gidansu na gado an sa a kasuwa kai kyalin shi da za kai ta yin banza to irin waɗannan mutanen wanda ba su da tausayi su Allah Allah suke su ga bala'i ya samu wani yi dariya to shi kenan annabi ce idan sun yi ibada in ta je wannan saman Allah zai ce a dunkule a jefe su sun bauta kansu to sannan akwai malakul riyai malakan da in kana yin abu dan ganin idan jama'a Allah Allah kace ka janyo ayati Allahu akbar manya ka janyo aya wato ka to shikenan wallahi kana karewa shikenan sai a dunkule ibada sai a jefe ka da ita saboda haka waɗannan abubuwa idan yanzu muka duba waɗannan abubuwan da muka dan zana din nan dan Allah waye zai sha wallahi dukkan mu muna da su to me kamata mu manna kanmu cikin annabi kawai mu koma wurin shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kawai yuhibbukum Allah babu shar'i shi yasa shi Ibrahim shi yafi kowa gane wannan sai ya tsaya a bakin kofa Annabi kawai dindindin dare tun asubar fari shi Ibrahim yana kofa annabi kowa ya je shi tadda aure to saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata mu rike amma mutum ya ce shi tsarki ai shi kawai daban ne wallahi sai ya ji kunya ranar alkiyama kai ba mala'ika ba annabi ba kai ba kudi ba kawai shi kenan kawai ka ce wai kai a kai lafiya lau kai awa babu wani abu duk abin da kake tunani kana takama da shi wai ne kyawun zuciya ko kyawun hali aikin banza ne Allah yana da abin da zai kama ka a cikin shi kai ba kai ba har mala'iku Allah zai iya kama su wallahi Allah zai iya nuna musu wani abu ya ce sun yi Allah ya wuce ya wuce ba sai yasa gidan shi gagar misali Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da illa ka koma wurin masoyinsa kawai shi kadai ne ke da garanti a wurin Allah